والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضع متعشي sabon babi shine darasinmu na 26 a babubbuka kuma na littafin kitabut tauhid shine babi na 25 malam yake ce mana babu bayani shay'in min anwa'is sihr babin da zai mana bayanin wasu nau'uka na nau'ukan sihiri a darasin da ya gabata mun tattauna kan sihirin kansa menene sihiri yaya sihiri yake malam ya kawo mana maganganu na malamai sannan ya kawo mana hadisin a nisanci abubuwa masu halakarwa duniya da lahira guda bakwai a cikinsu akwai sihiri a cikin abu bakwai ɗin to yau zai nuna mana wasu kaloli haka nau'uka na sihiri da wani abu ma wanda shi ma al'adarmu ne ta yau da kullum muke yi amma ba mu sani ba kaso ne yana da kaso mai yawa na sihiri kenan a nisance su to yau shine dai karatun da zamu yi sai malam Allah ya masa rahama ya bude mana da hadisin Ahmad yake cewa qala Ahmadu Ahmad ibn Hanbal ya kawo hadisi yake cewa haddathana Muhammad ibn Ja'far mana ya karbo daga malamin sa Muhammad ibn Ja'far haddathana Auf daga Auf an Hayyan ibn al-Ala daga Hayyan ibn al'ala. Haddathana Qatanu ibn Qabisa, Qatan ibn Qabisa ya ba mu labari, an abihi daga babansa, annahu sami annabiya sallallahu Alaihi wasallam kala ya ce, ya ji annabi wannan sahabin. Sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ya ji annabi yana cewa, Innal iyafata, lallai koren tsuntsaye, razana tsuntsaye, idan ana neman wata biyan bukata ko ana so a gane wani abu sai a ce ka je ka samu taron tsuntsaye ko boka ya zo ya kora tsuntsaye ya razana su in sun yi tashi iri kaza abin ba sa'a idan suka yi tashi iri kaza abin da sa'a in suka tashi suka yi waje kaza to ta nan za ka yi tafiya in suka yi waje kaza babu tafiya to duk wanda ya yarda da irin wannan shine al'iyafa zajr at-tayr litasha'um aw at-tafa'um zaka kori tsuntsaye dan a gane sa'a ko rashin sa'a wat-tarq da kuma at-tarq at-tarq kuma shine bugun kasa da bugun kasa a samu yashi ayi zubutu a b rami na uku rami na biyar a ce tabanan tabanan sun sai da suke tabe-taben su dan a gane abin da Allah ne kawai ya sani a gane abu mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne a gane akuyarka ta bata ko bata bata ba a gane tinkiyarka ta bata ko bata bata ba bugun ƙasa kawai shi ne attar wattiyarata da camfi da camfi kaga camfi ba ba boka ne zai maka ba kai ne al'adar ku za ta bi jikinka a ce maka duk wanda zai yi aure sai ya yi mafarki iri kaza to a bar auren nan ruwan da ya fito tafiya farkon fitowansa ya haɗu da baƙin kare ba sa'a duk wanda ya yi kaza wannan shine camfi shine camfi mai zama a bakin ƙofa kaza zai same shi mai zama abu kaza wannan shine camfi an camfa abu a ce maka wannan rijiyar in je karfe sha ɗayan rana ne ka je mata to aljanungun za su ci ka duk a canfa abu dai to canfi haramun ne nau'i ne kuma na sihiri mutum ya mutu yana canfi yana da matsala to duka wannan abubuwan da annabi ya faɗa sai yake cewa minal jibti dukkansu suna daga cikin sihiri kun san mun karanta a baya yau minona bil jibti wa taguti muka ce aljibtu as-sihr wat-tagutu ash-shaytan ash-shayatin ko to mannan annabi sai ce mana min aljibti suna daga cikin abin nan alama na sihiri sihiri ne qala aufun auf yana daga cikin da suka rawaito hadisi yake cewa al-iyafatu zajru at-tayr shine kore tsuntsaye wat-tarqu al-khatt shi da rubutu ya khuttu bil ard yukhattu bil ard wanda ake rubuta akan kasa bugun kasa ne kenan wal jibtu shi kuma jibtu din nan qala al-hasan rannatu shaytan shine kwankwasa na shedan a kunnan ka shedan ya kal ya kada ma kararrawa ya rude ka ya zama komai in ka tashi ba da nassi zaka yi aiki ba da abinda al'adunku marasa kyau suka yi sai shaidan ya canja maka hanya Allah ya faɗa ce da shi ake tawakkali Allah ya faɗa ba abin da zai same ka sai abin da aka rubuta maka Allah ya duk ba a baka wannan abu ka ɗauki hanyar shaidan wannan shine aljibtu din ma'ana dai sihiri isnadu hujayidun isnadin hadisin babu laifi a kansa ya zo daga Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-mustanadu minhu wannan kan suka rawaito hadisin kenan saboda haka dai wayannan duka nau'uka ne na sihiri a zamanin mu ne yanzu akwai wasu nau'uka na sihiri masu yawa kaman horoscope horoscope da aiki da da da China and Indian corps da kuma numbers selecting numbers duka wayannan na zamani ne idan za ka yi aure za ka ɗau sunan matar da sunan mijin aje a saka sunaken idan sunanta fatimatu kai kuma sunanka muhammad ko abdullahi za a ɗauki f a ɗauki a a ɗauki a a ɗauki b a ɗauki d a ɗauki d a nan da zaga yanzu d da d da abdullahi da fatima an samu an samu abin nan coincidence na me na d and d to akwai wani number da akwai abin da suke nema sai a cire su a gefe sai aga guda nawa suka saba yanzu kaga mun samu abdu in abdullahi ne abdu abd fatima fatima fad an samu d and d sai a dauki m shi kuma abdullahi akwai u sai a ce m da u sun saba to anan gurin da za a ce maka wannan matar ba za ka aure ta duk irin soyayyen da kuke duk alherinta da ka gani kai duk binciken da shari'a ta sa ka yi ka yi ka gama yi masu wannan abin za su ci ba za ka yi ba akwai horoscope shi ma duka irin hanyoyi wannan hanyoyi ne da mai mulki za a rantse masa da Allah ce wannan mulkin kai za ka yi shi a sa yi kashe-kashe zubar da jini akwai kuma chinese cop da ake kawowa mace in ba ta dau ciki ba in ba ta ciki a ce ta take saka ruwan a ciki daga ce da za ta ke sa ruwa a ciki take shansa lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza kaga an maida kofi Allah to duka wannan abubuwan abubuwa ne na shirka ita shi magani shari'a ne take nuna cewa wannan magani ne karka yadda aka kawo maka abubuwa ce aka hada kaza ɗebi kaza ɗebi ƙasa waje kaza hada ta da kaza duk wannan abun alama ne na ana so a bar maka imaninka ana so ka hadu da ubangiji duk zaman da kai da ibadin kai kai aikin banza ka shiga wuta a nisanci irin wannan akwai mutumin da aka zo cuta ta yi cuta aka ce nemo duwatsu dubu ya jika su a ruwa ta dutse mai zai tafasa shi a ruwa kullum ake daukan kaza ana jin ana baka numbers ana wasu abubuwa daga nan kasa akwai matsala tattare da shi وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر duk wanda ya je ya koyi wani abu na daga ilimin tauraru ya zo yana aiki da su wajen gane wasu abubuwa to wannan ya ɗauki kaso mai yawa na sihiri mun sa wanda ilimin su ilimin taurari ne sun san tauraro tauraro ta kaza in ta fito ga yadda za a yi tauraro ta kaza in ta fito ga yadda za a yi to in ka tashi yin wani aikin alkhairi ko ka tashi yin wani abu to sai a zo sai a yi maka aiki da tauraro din a duba tauraruwa kaza a duba tauraruwa kaza a duba taurari da suka fito a waje kaza a ce a wannan abun ba za a yi ba bana kwata-kwata ba za ka yi noma ba kwata-kwata ba za ka shi kenan ka canja Allah ubangijin ka canja shi ka mai da wani mutum da yake duba taurari ya maka hukunci da ka aiki da taurari ya kasu kashi biyu aiki da taurari ya kasu kashi biyu akwai akwai wanda suke ce masa ilmu ta'thir ilmu ta'thir da kuma ilmu tasir duka na taurari ne ilmu ta'thir shine wanda za a ke duba taurarin a ce maka sanadiyan su abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru ya kasu kashi biyu shi ma akwai ilmu tasir shi kuma kamar astronomers kenan astronomers shine sanin ilimin tauraro amma ta hanyar location ɗinsu ai tauraruwa ga tauraruwa kala kaza ta fito waje kaza so ta nan za a iya in za a yi in za mu yi abinmu na kaza za mu fi samun sauƙi mu bi wannan location ɗin a'a jirgi idan zai tashi in ya tashi a rana kaza ko a lokaci kaza ko a yanzu kaza distance ɗinsa kar ya wuce kaza saboda tauraruwa kaza ta nuna mana a wannan hanya ɗin ba za a samu turbulence ba ba za a samu wane ne ba ba za a wannan shine kashi na biyu shine ake ce masa ilmu tasir ka sam ka gane location na hanyar tafiya na gane tafiye tafiyen abubuwa ko jirgin abin nan mai sunansa kumbo apollo ko kuma jirgi mai tafiya ko wasu abubuwa da suka shafi sama bincike bincike to wannan shine kashi na biyu bari ƙara faɗan kashe-kashen ilimin taurari akwai ilmi na ta'zir ilmu ta'zir wannan na ta'zir din ana alakantar da shi da abin da zai faru a duniya ne wannan yana da hatsari ilmu tasyir shi kuma ka gane locations ne da yadda abubuwan ku na tafiya a ilimin ku yadda kuka gano yadda za ku samu saukin tafiyar wannan kuma ko akan mu ma mun sani wannan kuma ya halatta kamar yanzu a ce nan wurin da za ka tafi hanyar nan da za ka bi da mashin fa za ka yi tafiyan nan kuma za ka je da mashin za ka yi tafiya amma nan gurin muna ga ruwan sama ake kuma akwai alamun iska wannan kan daga nan za mu iya gani ko sai mu ce karka bi nan nan ɗin nan hanyar liji ai shi ma ana zuwa kuma ba sai mu ce hadiri a washe yake ka bi ta nan gurin kuma wanda ya kware da sanin abin nan fitowar hadiri da saukar ruwa idan ya kalla zai ce maka wannan ruwan za a yi minti talatin ma hadirin bai iso ba wannan ya kware ne yau da gobe ya ga haka kuma ba wai dole ne sai ya faru fa me kuke kiransa focus ne focusing ne dama hasashe ne dan an ce ilimi ne ba shi ake nuna 100% bane wallahi ka iya fita da abin mai sunan abin da mashin din kafin ka yi kwana minti biyu Allah Ubangiji dole ne sai Allah ya yi hadiri da ruwa sau nawa ana da rana za mu ji faruwa ya saki to irin wannan kaga ilmu tasir ka gane hanyoyi wannan babu laifi shi yasa suka sashi kashi biyu suka ce wannan ilmu ta'asir din da zaka karanta tauraro ka ce masa ka ce abu kaza ba zai albarka ba kar ayi to ya kasu kashi biyu kashi na farko idan ka ɗauka wai ita tauraruwa wata aba ce ba da har za ta iya haifar maka da sharri ko da alkhairi sababi ce amma ka yarda Allah ne mai yi wannan shirka ce karama idan kuma kana ga a'a ai tauraruwan ma ganinta da ta fito kawai zai sa ba za a samu sa'a ba abun ba zai yi ba wannan kuma shirka ce babba kafirci ne wannan kafirci ne shi kuma ilimin sanin hanyoyin taurari ya kasu kashi biyu kamar yadda na faɗa ɗaya ya halatta aje a koye shi shine kake gane hanyar yanayin zamani yanayin gurare yanayin location yanayin tashin jirgi yanayin saukan jirgi yanayin kaza to wannan ya halatta wannan ya halatta aje a koyi irin wannan dan ake gane wayannan locations din kamar yadda za a gane wata zai kama ko ba zai kama ba za su duba suna da ilimukan da suke wannan jais na babu laifi shi yasa Allah ya faɗa a Qur'ani yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun lallai tauraru abu ne da ake shirya da su ake kama ake gane hanya da su shi yasa dama aikin tauraro a aiki uku ne Allah ya gaya mana cikin Qur'ani tauraruwa sababinta amfaninta amfani guda uku take na ɗaya Allah ya saka ta zinatul lissama ado ne na sama yanzu wannan wutan masallaci muka kukkunna su bayan ta bamu haske in ka daga kai zaka ga abin da kyau wannan POP da aka yi asali cikin sa ai wuta ake sawa to da duk za a kunna su zaka abin da abin sha'awa ita wannan haske in kun duba ai jera su aka yi to haka ubangiji ya jera taurarin sa kaga wata mai haske kaga wata tana ƙasa kaga wata tana sama to ado ce shi yasa Allah ke cewa laqad zayyana samaa ad-dunya bi kawakib wa laqad zayyana samaa bi masabi hakika mun adantar da saman duniya bil bil masabi da fitilu wannan masabi din sune kawakib sune tauraru kaga ado kenan na biyu na biyu amfanin tauraro na biyu shine rujuman lishayatin ta jeho aljanu mun karanta a babin baya ko yadda in aljanu suka tashi shedanu suka tashi za su sato magana Allah jeho su yasa walakar zayyana sama'a duniya bil masabi ko waja'alnaha rujuman lishayatin kaga aiki na biyu kenan walakar zayyana sama'a duniya bi masabi haka ya afwan babu alif da lam walakar zayyana sama duniya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin sai amfanin tauraro na uku shine ya zamana na gane direction ne da location shine inda Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun ita tauraro hanya ce ta shiryar da gane hanya wannan sune aikin ta guda uku to wanda ya karance ta dan aiki na uku din nan shine gane hanya to na daya jaizi ne na biyu kuma wajibi ne tauraron koyan ilimin tauraro na biyu wajibi ne misali yanzu a gurin da kwata-kwata ba a gane kamuwar wata ba a gane fitowar wata ba a gane kaza sai ta hanyar wa'annan taurari din kaga wannan wani ilimi ne da dawa jabin musulmi su yi shi saboda wajibinsu ne ko hanyar tauraron ko idan ba ta hanyar tauraruwa iri kaza ba ba za ka gane ina ne alƙiblan da za ku yi sallah ba kaga sallah wajibi ne yin ta akan akila wajibi ne to koyan ilimin tauraro dan kuke gane wannan shi ma wajibi ne shi ma wajibi ne kenan ta ilimin tauraro ya kasu kashi uku kashi biyu kai kashi daya duka shirka ne a cikin sa akwai shirka babba da shirka karama kashi biyu duka ya halatta daya ya zama daya halal daya kuma wajibi daya jaizi daya wajibi mun gane ko da wato shine nan gurin malam Allah ya masa rahama ya kawo mana hadisin man iktabasa shu'batan minan nujum duk wanda ya koyi wani kaso na ilimin tauraro faqad iktabasa shu'batan min min as-sihr ya koyi lalle hakika ya koyi wani kaso na sihiri ya zama boka kenan walin nasa'i walin nasa'i daga imamu nasa'i min hadisi abi hurairata daga hadisi abu hurairah annabi kita man akda ugdatan duk wanda ya kulli ya kulla wani abu ya kulla thumma nafasa fiha sannan yazo ya tofe tofe a ciki bakar sahara wannan boka ne kenan duk mutumin da zaka je wajensa ya ce maka abin da ke damun ka ko damun ɗanka barin baka wata laya a ƙulla ta an ƙulla laya ba tofi ake a ciki ba ko a yi wasu rubuce-rubuce ko a yi tofi ko a yi abu makamancin rubutu ko a yi tofi ko a yi wani abu makamancin tofi shi ne a rubuta ayoyin ƙur'ani ko a rubuta masu kulle in ayoyin ƙur'ani ne wannan makaruhi ne akwai matsala ma a sahabbai sun hana har ayin ƙur'ani a baka karata ya ta sahabbai sun hana suka ce akwai tsoro akwai fadawa cikin wani abu da balle kuma ayi wani abu wanda na shirka ne ba ayin qur'ani ba komai ba wannan kuma kafirci ne kafirci ne karami shirka ce karama saboda ka daura laya ko ayi wani abu ayi maka tofe tofe a ciki a ce je ka zuba abu kaza a je shi a waje kaza wannan sihiri ne wannan bokanci ne wa man sahara duk wanda ya shirka kuma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam faqad ashraka hakika mutun yayi shirka ومن تعلق شيئا وكل ilai. duk wanda ya rataye wani abu yake ga waye zai masa amfani kuma Allah bai ce mai amfani bane wakila ilai sai Allah ya barka da wannan abu sai Allah ya barka da wannan abu dan dan a jarabce ka dan ka shiga wuta rama duniya ai wajen jarabawa ce ka maka ne dan ka ci sai a jarabce ka da shi shi yasa masu daura layu suke samun abubuwan ba mamaki wani ya ɗaura laya aka yi accident a mota duk aka mutu shi kaɗai ne bai mutu ba ya ga duk wannan sun mutu ga sunan jina-jina sai ya tashi yana tashi abin da ya fara ya yi haka ya dudduba aljihu da ya ɗago sai ya ga layarsa tana aljihu sai ce aba ni na san haka su ba su da laya duk sun mutu ni saboda tawa tana nan ta tsirar da ni kaga wannan kafiri kenan kai da laya ce ta za ta ma kaza kuma a za a zamanance a kwakwalwa kwakwalwar mata dace ka gane cewa ƙarya ne layin nan na ji wani malami yake cewa sau nawa soja ne malamin Allah ya masa rahama yake cewa sau nawa suka fita ya kukkuka suka zo suka samu bindiga ta yi fata-fata da mutum sai an zo ana bincika sai a ga guraye da layu a jikinsa ya layu da gurin ba su hana bindiga ta faffaza shi ba babu ruwan Allah haka wannan kana ha'intan kanka ne a ji a ɗauki laya a sa a cikin fulo a ce mijin in an masa wannan ba zai yi kaza ba a ɗauki kaza a sa kaza nau'i ne duka na sihiri to wanda ya hakan sihiri boka ne ya yi sihiri sihiri kuma shirka ne mutum ya zama mushriki na akwai su suna da nau'uka da yawa kuma ba a ce sihiri baya ci ba a iya yin sihirin ya ci dan a jarabce ka وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن سورة عبد الله بن مسعود النبي كي تشوا ألا كسورارا هل أنبئكم بالعضح بذن باكو لابارن abin da yake raba mutane ba shine al'adhu wahiyan namima ita ce annamimanci alqalatu bainan nas shine daukan maganganu tsakanin mutane me yasa malam ya kawo wannan hadisin a nan gurin hadisin muslim ne me yasa annabi ya kawo shi anan me yasa malam ya kawo shi anan gurin abin da yasa malam ya kawo shi shine menene aikin sihiri cikin manyan ayyukan sihiri akwai raba tsakanin mutane ba dai yanzu shine da kusa da shi ba komai in zai yi ba yi wane yake kira ba to mu raba su sai a ce ai sihiri sai a raba su a yi wani kulle-kulle ko a zuba a ruwa ko a zuba a hanyar da mutumin yake bi daga ya tsallaka sai ka ji ya tsane shi ba haka ake siri ba to wannan ana yi ne da kayan shirka to wanda kuma shi al shi bakinsa annamimi ne ya dau gulman wannan ya kai wannan ya dau to shi ma nau'i ne na sihiri mutum ya shiga ukunsa tunda da kai annamimanci ma yafi raba tsakanin masoya fiye da wallahi fiye da sihiri fiye da sihiri saboda in sihiri ne in kana rike zikirinka a yi sallan asuba ka ƙi tashi ka yi ta yin zikiri sai a yi ta sihirin har rayuwarku ta har masu sihirin su mutu ba abin da zai same ka amma a ɗau magananka a kaiwa ne a ɗauko na wane a kawo maka wannan da wuri za a samu matsala da wuri za a samu matsala yau a faɗa gobe a faɗa kuma annamimi in ya tashi tsara abinsa in ba kai sa abu ba shi kaɗai zai aikin ba kai ya nemi wanda za su taya shi ni na faɗa maka cewa haka ne abdallah ya gaya maka haka ne baba sarki ya gaya maka haka ne malam umar ya gaya maka haka ne kuma duk ƙarya muke don allah ba zai zama tasiri ba ka koma can ka samu wancan ransa a bashi a shi shi ma mun je mun haɗa masa ganinsa kawai ransa a bashi za ka ce ashe abin da suka faɗa gaskiya ne ashe haushi na yake ji ashe kuma a lokacin shi ma mun je mun famfa shi a kanka wannan ya fi sihiri sihiranci kisa malam ya kawo shi a nan babin annamimi mutumin banza ne annamimi ya fi boka-bokanci annamimi azabarsa in bai sa'a ba sai ta fita boka wanda so ake kullum kake hada tsakanin mutane har aka halatta maka yin ƙarya ku ga dai ƙarya yadda take da zunubinta babba ne tana cikin kaba'ir zunub amma aka halatta maka yin ƙarya don daidaita tsakanin mutum biyu don a nuna maka batawan babban abu ne ya halatta ka yi ƙarya don ka daidaita mutum biyu ka haɗu da alhaji sunu suka ce ashe ashe alhaji muhammadun nan masoyinka ne alhali kuma ba masoyinsa bane suna ta rigima ya ce kai baka sani bane ce a a a saurara ni duk sanda muka da shi alkhairanka na ji yana faɗa shi ƙaunar maya za a yi ka ba shi dama ya zo gidanka to sai a fara sassauta sai a fara sassauta gobe ka gaya masa gobe kamar wannan ƙaryan ya fara shi ni ai kofa ta abu da ne to sai ka je ka sami wancan kuma sai ka ce ka ai wane yanzu damuwarsa yana cewa ina ma ya ganka yau ka zo gidansa ko ka ce masa za ka zo gida ya yi shirin wani karamci da zai maka can karya kai ko ba karya ba ne sai ka ce ai da na ɗauka da na ɗauka abin ja shi ba haka ya ɗauka ba shi ba haka ya ɗauka ba kai kana nan kana ta shirin ka mutum yana mutunta ka yanzu cizon harce da naji yana yi ya ce ya samu kuɗi ya zai yi wa 'ya'yansa ɗinki amma da ya ga ba zai haɗa da 'ya'yanka ba ya ce ya haƙura ba zai ba ma gaba ɗaya sai ka sake zabga wata garyan sai ce ni ku gobe zan je gidansa gobe kuma zai zan ga zan je gidansa kai kuma yaka zagayo sai ka ce wani nan fa ya ce gobe zai zo gidanka dan Allah ga yar dubu biyar ma ka saya masa kwai da kaza ka masa shiri kuma ni zan kawo shi wannan ka fidda kuɗin ka dan ka daidaita tsakanin mutum biyu ka ba da kuɗi sai ka je ka ɗauko shi ka ce ni kuma zan raka ka in don Allah kake ba ruwanka ba kai ka ba da kuɗin ya zo ya ga kwai an yi abu kaza wannan daidaitawan da kai wallahi sanadiyansa Allah zai ce duk abin da kai a duniya na yafe maka daga yau duk abin da zaka yi gaba na sabo na yafe maka kai dan aljanna ne amma yanzu ba haka muke ba yanzu batawan muke to to nan namimanci ai na san isge baya nan ka kyale ni kawai Allah ya bada jagoranci wannan hadisin walahuma ya zo da bukhari da muslim an ibn umara daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa inna min al-bayani la sihra lalle tsantsan iya magana ta yadda zaka sai kwakwalen mutane to akwai wani kashi da kaso daga cikin sa shi shi ma sihiri ne kun gane iya magana wanda kai in ka zo kana magana sai ka dauke hankalin kowa to karka ce Allah ya maka baiwa to kai aiki da baiwanta yadda Allah ya halatta shine idan Allah ya baka zalakan harci da iya bayani to Allah ya taimake ka sai ka zama mai wa'azi ka zama mai irin waccar ƙaryar da zaka daidaita mutum biyu ka zama mai maganar da zaka ke hada mutane ba ka raba su ba in ko zancen ka yasa raba mutane kake yi to kai boka ne kun gane kun san wasu Allah ya ba su baki wani duk yadda za a yi kun yayi magana dole ka zama convinced dole ka dau hanya ko ƙarya ne ko ƙarya ce in ya tashi shimfiɗa maka ya ɓata wani dole wannan wani sai ya baci a wajenka to in ta bangaren haram yake aiki da harcensa to wuta zai tafi in zalakan da Allah ya bashi kuma ta hanyar isar da sako mai kyau ne wannan aljanna zai tafi za ku samu wasu 'yan jarida suna aiki da harcensu wajen bayyana wa mutane abubuwan da ake bukata su gane wajen ɗora su akan hanya wajen fito musu da abin da ya shiga duhu wannan ya yi kyau amma ɗan social media da zai ɗauki harcensa ya zagi wancan ya ɓata wancan ya iya rubutu wallahi dan wuta ne wallahi wuta zai tafi in ya mutu a irin wannan labarin shine kawai fasararsa inna minal bayani da sihira kware wanda Allah baka na computer kai aiki da shi ta kware kware wanda Allah baka na komai ya zama na hanyar Allah kake aiki da shi balle Allah baka kwarewa na bayani ka zo kana batar da mutane kana shigar da su kaza kana hada su rigima so wannan shine karshen wannan babi din sai Allah ya kai mu wani tattaunawa insha Allah tabaraka wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته